إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يقدر هدور مركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyar ga wata na safar hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na goma shekara dubu biyu da sha takwas yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da tara darasi na arba'in da tara a wannan littafi alwajiz fi aqidati salafus salih sati da ya gabata muna cikin dai da wasu ƙa'idodi da aka sa na hanya ta da'awa zuwa ga hanya ta salafu salih akwai ƙa'idodi wanda su ake bi a cimma guri na isar da wannan da'awa ta salafu salih muna cikin mas'ala ta uku ta alhirsu ala ijal jama'atul musulmin ووحدة كلمتهم على الحق آخذا بالمنهج بالمنهج قائل القائل كلمة التوحيد أساس التوحيد الكلمة ما قلنا أي زمنتو منا ما سقوا أن سامر دجماعة المسلمين da zama musulmi su haɗu a kan kalma guda ta gaskiya da rike wannan magana kamar da ake cewa tauhidi kalmar tauhidi ita ce tushen hada kalmar al'umma sai ce malik bita'ad amma yumazziq amma yumazziq li jama'at al-muslimiyya اليوم من التحزب المزموم الذي فرق المسلمين وباعد بين قلوبهم فما كان كان هكا يتي زأني فانتي مع الابتعاد أما يمزق لجماعة الإسلامية اليوم من التحزب المذموم yace a lokaci guda dole a nisanci abinda yake cittara ƙungiyoyi na musulmi a yau irin ƙungiyoyi daban-daban kowa da tashi irin rabuwa ta abin zargi allazi farraqa almuslimin wa ba'ada baina qulubihim rabuwa na ƙungiyoyi na musulmi wanda har ya kai rabu tsakanin zukatansu ya ce wa da fahimu sahih da kullu ta jami'in fi da'awati ilallah fa'inta kyakkyawar fa'inta cikin dukkan wata haduwa ta kira zuwa ga Allah jama'atun minal musulmin la jama'atul musulmin ana nema ne a samu jama'a masu wannan aiki daga cikin musulmi ba an ce ba kowa ne zai yi aiki na da'awa aiki ne wanda za a samu wasu keɓantattu masu irin wannan aiki wanda suna kira zuwa ga Allah sai yake cewa yajibu an yakuna wala'u lid-din la lil ashkhas fal haqqu baqin wal ashkhas za'ilun wa'rif al haqq ta'rif ahlahu wannan kalma na girman gaske yake cewa wajibi ne walicinka biyayyarka soyayyarka ga wani ka zamanto daman haɗuwarku ko biyayyarka ga wani dan addini ne lalil ashkhas ba dan iyawa na ba yace me yasa ce fal haqqu baqin ita gaskiya tana nan tana wanzuwa wal ashkhas za'ilu amma mutane sukan gushe don ka diba ko a Nijar ko a Najeriya rabuwa da yawa ta musulmi sai ga wanda aka yi ta rigima a kansu aka watsan yau babu su sun koma ga Allah kuma saboda wani muka ce ba mai dan muka rabu karba kan al'umma to shi yanzu bai nan ko kuma kun zo karba kan jama'a an rabu an watsi wanda kai dan shin ka watsi ya mutu ka ganda ta yi hakuri da haka ba saukana ba in waye mutuwa zai duk wanda kai cewa baka san shi ko zaka za ko mai laifi ne ko kaza ne mutuwa zai yi dole iya so bai so zai mutu ya gushi kenan kaga an ko aka ga aka watse wanda ya ja ya ja ko ya mutu bisa komowa shikenan haka za a yi ta yi kuma ba ƙarya ba sai inda dalilin wane ne za ka yi wani aiki na addini to kana cikin matsala gaskiya sai Allah shaida mu to kan matsa ba jin da rubuto ta ga mishi a rubuto ta ha karatun shi aka yi ba a ji yana tawararka to jin da bai cikin darasinmu kuma irin tambaya tana kawo matsala wajen doka don ba a jin magana shi an tsaya a takaice dan wani tambaya ne kan mutum ya mutu ya bar ɗiyan ɗan uwan shi maza da mata shin rabon gadon za a raba maza da mata ko maza kaɗai za a ba an amsa sananna idan ka mutu ka bar ɗan uwanka iya da iya ɗiyan shi za su gade ka maza da mata namiji rabon mace biyu wannan dan uwa idan uwa ɗaya kuke da shi shi uwa ɗaya uba ɗaya in kaɗai ta zaci dukiya gaba ɗaya haka uba ɗaya in shi kaɗai ne zaci dukiya gaba ɗaya to haka ɗiyan shi to amma idan ya zamanto uwa ɗaya ne shi kuma uwa ku ɗaya da shi ne shi ne ya saura a cikin dangin ka babu ɗaya babu kaza shi iya ɗaya cikin shida na dukiyar ka dan su da yawa ne kuma suna da sama da kenan ɗiyan ɗan uwanka na wajen ɓangaren uwa suna da ɗaya cikin shidda in kuma uwa ɗaya ne uba ɗaya ko uba ɗaya wannan ɗiyansu za su gadi duk abin da ka mallaka za a raba namiji raba mace biyu ka gane ko ka gane shi kenan ko eh to ha mun yi magana lil'ummai guda biyu uwa ɗaya ko uwa ɗaya in su biyu ne in dai babu wani ya kashe biyu uwa mutum ya uwa biyu yau yau yau yau kuna shi wanda ya mutu wanda ya mutu iya da yan uwa ko iya da yan uwa ko in dai uwan ko wasu in dai uwa ɗaya ne kurin suna da ɗan ɗaya ɗan biyu ne abin da ya sama ko su dubu ne suna da suna da ɗaya cikin kun duke ka lil ummai ko su nuna kurin gida biyu uwa ku ɗaya su iya misali uwa ku ta gida goma ko ina ku na ɗaya kai ka mutu dan wansu za a tara ta a ba su ɗaya cikin kun duke ka sai su raba kuma ana ake raba namiji da mace da ɗaya ne ka gane ku kai mutum ya mutu iya ɗan uwa uwa ɗaya ɗan uwa uwa ɗaya gare shi iya ɗan uwa sun yi uwa ɗaya amma sun kai goma misali iya babu shi ta gida daban-daban to wannan ɗan uwan nashi na gida daban-daban duka aka tara su gaba ɗaya a cikin abin da ya bari za a raba gida uku a basu kashi ɗaya su raba da namiji da mace ɗaya Allah ta famshi ka fi sun Allah ce suna tarayya cikin sulusi to muna maganar cewa inda tambaya ka ta ake ka muhara sai mun karanta ta don ka kai da abin haka shari'a sai karanta ta kai muhara karatu cikin karatun ai tambaya iya kawo cire wani abu yanzu muna maganar wajibi ne mutum in zai soyayya ko biyayya ya zama tuwayi dan addinin Allah kakkai dan wani dan wani ita gaskiya tana nan amma mutum gushewa yake yace wa'ad fil haqq ta'rif ahlahu ka ka nemi gaskiya ka santa da kyau in ka san gaskiya kuma za ka gane mai gaskiya ba gane gaskiya daga mutum ka san gaskiya ya ka gane wanda ci kanka ya ce adda'awatu ila ta'awun yanzu misalin ka diba mutane kun ga diba rawanin mutum ilimin mutum za ga malamin babban ilimi da komai na qur'ani amma bai bai kan tawhidi an bid'a ne mushriki ne ma amma ko malami ne babba babban rawani iya kira zuwa ga Allah malami ne amma duk mutum mutum shirka shi amma kaga wanda ya san tauhidi da ga a wannan ai shirka ce ko dan bid'a ne ka san bid'a ka san shirka da ka ga duk girman malamin duk girman rawanin shi duk girman shi matsayin shi da ka ga ka san wannan mushriki ne ka san wannan bid'a ne bayan ga maka ba man ga ke da rawanin shi ya turo ya rude ka shi ka san gaskiya ya gane wai mu kan gaskiya zana da kishi wannan sunna ne wannan bid'a ne wanda ya san sunna shi da gane wannan bid'a ne wannan sunna ne ba sai an wani ba yace ad-da'watu ila ila ta'awun wa ila kulli ma yusalu ilayhi kuma ahlus sunna wal jama'a cikin ka'idodi na kira zuwa ga wannan hanya ana kira ila ta'awun zamanto masu taimaka ma juna wa ila kulli ma yusabu ilai duk hanyar da zaka mu taimaka mu juna mu yi ta mu bita mu taimaka mu juna akan wannan kira zuwa ga Allah da ƙarfi da dabara shawara aka ce duk hanyoyi da zamu taimaka mu ga mu taimaka wal bu'd an mawadin al khilaf yace da mu nisanci duk abin da zai kawo rabuwar kai a sa'a wa kullu ma yu'addi ilai duk wurin da yake da sabani mu bar shi da duk abin zai kai mu zuwa ga wannan wurin mai sabani mu bar shi wa an yu'ina ba'duna ba'da kuma mu taimaka mu juna akan wannan kira zuwa ga Allah wa yansahu ba'duna li ba'd shashin mun su rinka ma shashi nasiha ka bar mutum akan kuskure a mai nasiha da jan hankali fi ma nakhtalifu fi cikin dukkan abin da muke samun sabani mimma sarfi daga abin da ake sabanin مع النبذ التباغض كون من يسنشي كيهية لجونا سيكيتشا والأصل بين الجماعات الإسلامية المعتدلة توشي أبن دا كينيما فكانوا أنجيوين مسلونش wanda suke kan adalci suke kan hanya jam'iyya ƙungiya ta addini wata ke kan adalci abinda ake nema tushenta at-ta'amul wal wufd in son samu ne a haɗe wuri guda a taimaka ma juna a haɗe kakka ja kai can zaka can ni tawa can ku haɗe wuri guda a taimaka ma juna a tahi jama'a guda ƙungiya guda haka ya kamata tushe duk wani mai ra'ayin kira zuwa addini a haɗe fa in ta'azzara zalik abu ne da yawa kana bayan da aka yi an wannan ba ta samu ba a haɗe a yi ƙungiyar guda gaba ɗaya in har wannan bata samu ba yace fatta'un to kungiyarka ko kungiyarku da tamu to mu zaman to muna taimaka mu juna wajen duk bukata an ta kama ta ka taimaka addini ka taimaka mini ni ma na in ya kai maka taimaka mini mu rinka taimakon juna dan har ba an hade ba hadewar tahi idan ba ta yi ba same ta ba to ya zaman to muna masu taimaka mu juna da wani lokaci ya kan yi wani abu daban na duniya ko matsayi wannan bai sake matsayin shi ba iya shugaba wannan ya koma mabi da iya shugaba bayar da ba ya ga shi ne shugaba shi ke hoji a shi a ce ya koma ya bi wannan wani yakan kama wani cikas na bayar da dalilin wannan matsayin shi ya ta bala'i ya dai a watsi duniya duka ta watsi da ya bar wannan matsayin na shugabawa ne kan wannan shugabanci ya ta bala'i to idan wannan bayani ba a rushe shugabancin wani ya bi bai iya bi to inda kake ka taimaka mu dan uwanka wanda duk kiran guda ne mun ho guda ce mun ka taimaka mu juna kan aiki na aikin Allah an haduwar ba ta yi ba yace fa in ta'azzar zalik yakan yi wani madan wani wani da yake wakana yakan yi dama haduwa wuri guda ba ta samu ba kuma taimaka mu junan ma iya bakin ciki a ce wani ya ci gaba ko wani wani suka ci gaba ya taimaka musu bai so su ci gaba kan addini to wannan ɗan habba ta yi ba to ya ce fata'ayush a rayuri guda kowa harkar shi ka yi ta haka in yi kowa aikin inda yake shi a ta'ayush kowa inda yake ya yi addimana kada in soke ka ko in rika maka kan maka da ake rika maka makirci dan naka ya rushe kai kaka muni kowa ya tsaya ya tikira inda yake shi a ta'ayush rayuwa wuri guda eh a rayuwa wuri guda wa illa yace farabi'atu alhalak amma kuwa ba a samu ɗayan wannan ukun ba na hudu aka samu su halaka ce me da hudu kenan watsi a sukan juna yaƙi da juna kenan nan abin da yake so karantar da mu asali kira asalin tushen kira na masu da'awa zuwa ga hanyar salafu salih ana son haɗuwa wuri guda a yi kira a ƙungiya guda jama'a guda kan wani gata ga gatawa kowa a haɗu tun da aikin Allah ne Allah ake ma aikin kira ne ake kuma zuwa ga manuwar kaɗa ta Allah da ibada da sunna to me yasa kowa ya zo a kira in dai manuwar Allah ce kuma haɗa rubuta haka ne tushe magana haka ya kuma kamata a zamanto idan wannan bata samu ba haɗewar wuri guda ko su dalilai kuma na duniya ne mai yawa na shugabanci ko abin duniya suke zamanin samu aka ce da maka samu ba in wannan bata samu ba na haɗuwa wuri guda sai yake ce maka ne yake ce fata'awun a samu taimakon juna kana taka ina tawa kowa tashi daban to zama to kungiyar ka ko kungiyar ku ta taimaka mana kungiya abu taimakon juna in wani abu ya tashi na aikin addini na kira zuwa ga Allah kowa ya taimaka mana dan shi haka in babu waccan hawar ce mataki na biyu taimakon juna da inda muke dan shi ne a yau ya zai sada a yau wannan iya da wahala ka ce ko rushe kungiye shi abu ne mai wahala man kawo ne ma zai wahala yiwa to in ma ba rushe kungiye ba kuma guda to ya zaman to kowace tana taimaka ma ɗan uwarta akan kira zuwa ga Allah shine mataki na biyu akan rushin na farko akan rushin hadewa yace fa in ta'azzar zalika idan mataki na biyu bai yi ba fa ta'ayush to ya zaman to kungiyar kowa ya tsaya inda yake ya aikin da yake na addini da kira zuwa ga Allah ba tare ba da ya suka dan wanshi ko ya nemi kare dan wanshi shi mataki na uku yace wa illa mataki na an ba wannan ɗaya cikin uku ba kuwa fal halak halaka ce kiran ta kai a soke a soke wannan in aiban taka ko in kuma ƙarya dan wannan da aka saba yi to wannan shine matsayin na halaka yace adamu ta'assub lil jama'ati lati yantasibu ilayha al-fard kuma kadda kace kurin kai he taka bayan za ka bar addini a taimaka ma addini ko cika ba addini ba san ta ko ta hanyar he ta hanyar he taka kurin he kungiyar ka kadai kake san ta ba addinin ka tana sada kan kiranta kai ta kadai kake san sunna sada kan kiranta wa tarhib bi ay juhdin muhammadun yuqaddimu al-aqrun ka zamanto kana maraba duk da wata ko da kungiyar ka bace ba duk kungiyar da ta da wani abu wanda zai zama duk kokari ne kuma na taimakon addini kamar ya mana maraba kamar marhaban kenan ka aka ga mishi kamar marhaban inda zai taimaki addinin Allah da addinin ake wa ma dama muwafiqan da shar'a matuƙa kokarin da yayi yana daidai da shari'a wa ba'idan 'ala al-ifrat wa tafrid kuma inda ya nesa da huce gona da iri ko sakaki wannan kenan a haka ne asalin tushen da'awa ta tsaya kan ƙawahuwan da ta yi da kyau ta wannan hanya ce ta haɗuwa wuri guda in ba haɗu wurin guda ba a taimaka ma juna ko kowa ya yi aikin da yake inda yake amma kishiyar haka to a ruma na halaka ce Allah kiyaye sai ya ce al-ikhtilafa fi furu'i shari'a sabani cikin fara reshe na shari'a kan wasu ahkam wani kan wani shawo kai rike hannu an ta san daga rukui wani zuwa da gwi wani abubuwan na wasu abu ne na reshe ba jigo bane ba an sabani irin wannan wannan yujibu nasha wal hiwar la ta la ta khasum wal qital wannan wajibi ne mu juna nasiha dan kuskure ka ja hankali na kamar nasiha da wani abu na bari bunyi ba kamar nasiha kullum tattaunawa shine nasiha ne da tattaunawa la ta khasum wal qital ba don kurmin saban ra'ayi ba kan wata masala ta addini masala fiqhiyya mu zaman to muna kin juna ko muna rike ana bugawa a nan nasiha ce da tattaunawa har ɗaya ya ciyo kan ɗaya ya gane hujja ɗan uwan shi yace annaqadu dhati wal muraja'atu da'ima wat taqawim al mustamir yace ana so kullum kakadi ba kai wani mai laifi kullum su wanda suka yi laifi a kai kan daga binciken kanka shi na nakasu zati ka daga binciken kai baka su kurkure ka kullum da kai kullum kada ka nau ne kullum zuwa da masu da yi kai ma ka rika bincika kanka me nawa me namu mun gara mu ne muke da matsala sai kullum gyara shi da muraja'a da'ima kullum ya zamanto duk aikin da kake yi kana kwantarol kana diba an ya ku abu kaza da nake yi ko da nake yi ya daidai shari'a kaza daidai ne ina wurin daidai a ci gaba ina kuskure a gyara kullum ka zanto mai neman gyara da abin da kake yi ku zan kullum kana neman ma'ana kana neman mura kana kana koma ba kana gani shin akwai daidai akwai kuskure a gyara wa taqwil muslimin kullum ka zamanto mai neman daidaita tayyaka kullum kana neman gyara لدبي نتالي تعلم أدب الخلاف وتعميق أسود الحوار والإقرار بأهميتهما وضرورة امتلاك أدواتهما yace ana so mutum ya karanci ladabi na saɓani da kutsawa sanin tushen ya ke muhawara ya za in ciwo kanka idan muna saɓanin ra'ayi ta wata hanya zan bi cikin nasiya cikin hikima yanzu in gano maka bayanin abin da ke ni maka bayanin gaskiya da ƙarya ka gane gaskiya da ƙarya ka gane kure da daidai ramce wannan ya kamata ka san da irin wani inda cikin da'awa ne ana mutum mai da'awa san da haka nan yanda za a yi ciwo kan mutum ta hanyar tattaunawa kuma ka tabbatar da muhimmancin tattaunawa eh ta da kyau tattauna a yi hiwar tsakanin masu ra'ayi kuma da darurar imtilaka da dole ka mallaki da me za ka tattauna wani wani ladabi ne ake wajen muna saɓani da kai ne ya kamata idan muna saɓanin ra'ayi da kai wani irin zama za ka yi ya za mu fuskance ka ko ko idan muna tattaunawa ya za a yi wata tattaunawa za mu mu gane juna dole ka san waɗannan muhimmancin wani ababe makami na zama abokin abokin saɓa abokin saɓawa abokin saɓani kan wata mas'ala ko kuwa da za ka tattauna shi ka san da me ake wannan tattaunawa ko fuskantar abokin saɓani sai ce al-bu'd an ta'amim fi hukum wal hadar min afati kuma ana nema ka nisanci haɗa hukumci na ka ce ka yi kowa da kowa ka ce duk garin ma makwata ne mutane makwata ne mutane kaza ne duka ka gama gaba daya ta makwaci kowa da kowa a karɓi ƙoƙarin bambance kaka ga kowa kowa hukumci guda kuma wal hadda min afat kai haddara da musiba da ta biyo bayan yin hukumci ga kowa hukumci guda da mutane yawan sun sani hatta an karam hatta dan bid'a za mu ce hawa hawa ne akwai wanda ya kai ga matsayin shirka a cikin bid'a wanda shi kirkira ta yake neman kare ta akwai wanda a shirkurin an kame wata shubha ne ya yarda da wannan abin daidai da kudin yake yanzu nawa zaka samu balle da tijawa mutane da ba su ganewa yanzu a nan cikin mu nan misali garin mu zaka samu misali dariƙa guda ce misali nan misali dai ga tijaniya hal anan ga misali tijaniya tijaniya akwai ɗan faida akwai tsohon alƙawari faida wanda suke na wajen anyas tsohon alƙawari tsohuwa can ta amince jama'a tsohuwa ta amince kayan kayan kawai ɗan kawla yanzu in shi daga baya zuwa to wanda yake samu wannan bangaren kayan ma a tashi daga suna kayan a sunna ta zo ai suna kawo ta wancan su wancan tsayi na da sai suke kawar da wancan yan faida alhaifin da riga guda ce hanya guda ce menene asali su wa'ancan yan farko duk wani abin da ake faɗa duk da nashar malama a rajin ya magana cewa wasu da yawa suna da rika amma jahilan da ne busanta bane haka ne su kurin an ba su ita kurin aurat ya asghari ya halala ya ma annabi sallallahu kurin shi kenan san addini kai shi duk wannan ka'idodi ne wani badawa da wuta da ba a zuwa ziyarar wani kaza ba a kaza da wani kiran dole ba san shi ba to shi da waɗannan suka zo masu iliminta sai suka ji abin da suke hurta suna faɗi suka ce a wannan kahure ne irin su ta kahure ne kawurta su aka yi amma su kawurta su ɗari ka guda ce amma abin da suka ji suna faɗi ba su amince ba da shi na wani gawartawa na mado abu da yawan arsani dai na wani hita qur'ani akan abubuwa akan tasbatin akan qur'ani ba zan da shi ba kuma za mu ci da shi ba da ka zo ka musu hukunci guda da wanda suke wannan kaga yanzu anan ko da Allah da riga ko san bambanci tsakanin tsohon alƙawari da yafe akwai bambanci da kashe farko akwai bambanci kuma akwai ina akwai jahilanta da yawa ko da ce a mu kun ma san farin da kur kun ma zo muke kuma kaga wannan bai da ba bai amince ba da wannan farin kuma ma ce baka aure ni ka kenan akwai bambanta mutane wajen matsayin mutum duk da iya kaza ta sama hawa hawa ne ita kanta bid'a hawa hawa ce to kenan shi na magana karkai hukunci guda gaba daya kuma zaka ce duka kowa kawuri ne dan wuta ne a bambanci baka bai wa kan gaskiya kuma ce kowa kawuri ne baiwa akwai mutan kida eh an ce duk mutum da yake sai shuba iya bukata ko amma bayanin shuba he he gaba ta daga nan ban tazi daga ya gani da kuma ban tazi dama shi yake gaskiya ce wannan misali ne na da muke ciki anan na kan dariƙa guda kurin yace والعدم في الحكم على الأشخاص yace hukumci da adalci in za ka mutum hukumci duk ɗaya kamar hukumcin adalci wa min al-insaf al-hukm ala al-ma'ani dun al-mabani iya daga cikin adalci in za ka wa mutum hukumci kan wata magana magana da yahudi kamar hukumci akan abin da yake ni da ita ba ka ce ai asalin kalmar za ka mai aiki da ita domin me yan uwa akwai kalmar da yawa ta hausa ce misali an ka ce mutum da ya haɗe ta ya haɗe ta misali za ka yi wani abin yabo in yabe ka a hausa ci ɗan birnin na kwata shegen shegen asalin kalmar shege wani bai ubani shi ne ce ba shegen an ga ka ƙare shi wajen ƙari da Allah za a ce ya ce ma shege a mai hukunci a shegen a wajen shi a hausar shi cewa yaban ka ne to a rashin ta kai zaka kawo mutum hukunci da ba a nan maganar da ke ni ba kai mai hukunci da asalin kalma da abin da ke ni annabi ya annabi kalma la balaka la balaka uba annabi zai kalma la balaka kuma ka uba uba shi ke ne kalma ce ta kata wajen wannan abu kalma ta yabo ko abu da makaran abu amma da kan zai kenan akwai akwai alarabci akwai hausa suka ce ummaka ka gara uwaka ko uwaka ta tara ka dole uwaka ana kasu hatta a larabci ana kasu amma ba ana neman ba asalin kalmar hatta suka daukar zagi suka daukar ma da hanta amma ba ana neman ba wannan asalin kalmar na da ake cewa ba da kuma ta tabbata da ka tabbata da ka asalin kalmar ne talauci amma ba ka kire da ba kenan ana so za ka kawo mutum hukunci da abin da yake ni ba ana nihin ba cewa kamar a kanan kalmar take ne ai wani zuwa ne ya shigo a dubu shigo a dubu kuma da take take da mil ala mota kuma ta dubu a mil ala a ce gudu na shi yawa a dubu a dubu wannan ke zuwa a dubu yazo ka gudu shi ne dubu ba so ga wannan ga mai a dubu yazo ya min ya zo da dubu kun dubu to ga wannan misali ne in za ka mutum hukunci kamar hukunci akan abin da manufar shi take ne me yake ne da shi ne yake ne ya ce kaza muke ne a mai kawo kalma wani wuri kata ka ce sai ayatul ayatul kalma ai an gina ta duk da kuma za ta yi ne a haka bane ba wannan ga ba su da yawa wata an banza ce shegen shi ko kuma shi ne shi wata an banza ko mu ja ba ka da gaza ya san shi da kai yace at-tamayiz bayna al-ghayati wal-wasila ya ce a bambanci tsakanin manuwa da wasila hanyar da ake bi don cimma wannan manuwa ta matsalan addawa ta makasid lakin da harkatu wal jama'a wal markaz wa gairiha hiya min wasa'il sai misali yanzu da'awa ita ce ana nuwan tabbatar da da'awar kira zuwa ga Allah amma ƙungiyoyi da ake yi da wa a wani markaz a wani gini a yi nan wurin kaza ne nan wurin kaza ne wurin taro ne wurin wane ne ai wannan manuwa ce ta a cimma wannan gurin da'awa manuwa ce ba na misali a ta misali kusan ilimi ilimi ba gaya bane ba shi bane ba gaya ilimi kun na ilimin qur'ani na ilimin sunna ba shi bane ba gaya kin gaya kin gaya kin musulmi da yake ilimi ilimi wasila ne ka ilimi dan ka bawa tamam da wani ilimi ka bo kai bautar Allah ka san ibadar Allah ka san Allah ta wannan ilimi da kai ko kai kira zuwa ga ta ilimi kenan ilimi maka hanya ce ta cimma guri na ilimi dan ibadar Allah na ilimi dan in kan yi da'awa zuwa ga Allah amma ba kurin ba karatun bane ba kurin in yi karatun na kuma mahaddaci na kuma manwata haka kine ba ba a yin kurin ilimin kurin na kare ilimi hadisi ba shi bane manwata a zaman to ilimi gaya ce amma wasila ce wasila ce ta cimma manufa shine mun ci ganin wasila da gaya gaya abin da kake nihi da kake kaza wasila kuma hannun da kake bi don cimma wancan guri ta ce maka kenan wata markaz wani jama'a kungiya da ake yi da wannan hanyoyi ne na cimma burin da'awa yace as-sabatu fil maqasid ana so ka tabbata kan manuwa da kake kan wani buri abin da kake ne zama to ka tabbata ko kai manuwarka cimma wannan manuwarka cin zaka da'awa sai ka san da'awa ta hanyar misali zuwa ne da kawa a ta hanyar aike ne na hanyoyin whatsapp ta hanyar sako ne ta hanyar duk hanyar kai ne ga manuwar ka isar da da'awa ki da hanyar da za ta kai daga wannan abu in dai hanyar ta shari'a za ka bi ta don cimma wannan buri zai kan yi in bi wannan hanya ba ta samu ba zan misali kan yi wa'azi nake so in je gari kaza in iya nan garin baiwa a barka ka je kai wa'azi to daga hanyoyi na rediyo na hanyoyin whatsapp wannan bana an je cikin shugabanni sun je wajen wani moliji na babban shehu cikin shehunai cikin abin da ya lura ana yada wasu ababe da ake inkari daga wajensu da ana inkari ana ce ana musu sharri ana musu ƙarya ana ce ahlus sunna suna ƙata suna ce ana musu ƙarya da sharri to ne Allah ya kawo wani abu na ci gaba wannan abin suka ce da ƙarya ce ko wani malamin iya ma iya kare mabiyan gare shi ƙarya ce to yanzu a hanyar wasaf sai aika ma kana kallon mutanen ga su mutumin irin iri iya wannan aikin da da ake cewa ƙarya ce ba a yi wani abin ya samu ya dame su kwarai na aika wani abin sai ce a yi a wajen mun cikin bayanin da yake yi shugaban jina na ga abin na ga abin da ido na shugaban iya zamane na ƙasa da jojen shi cikin sako da yake na ƙarshen maulidi yake cewa shehu ya ce a gaya mutane su wasa aiki da wasa Allah ce hasa aiki shehu ya ce hasa aiki da wasa me yasa ya san wata hanya ce wanda bisu iya hana ta kai ga mabiyan wannan shine matsala da tsakanin da ake samu hanya in an hana ka zuwa sunan maka zuwa hana shi a shekarun ka tauna a gidanka ya aka yaranka a sama ya ɗanka shakka ɗanka cikin ga na ɗan adam ne ɗan shekaru cikin shekaru zan shakka ɗan shekaru cikin shi akwai nan da hice ba wata ɗaya da wani abu wani ya kiraye ne wani da su yi ta hanyar da ya kalla sha shi ɗan shehu wani ne kuma sai ne a nijar wallahi na yamma nan ce malami ɗan shehu wani ne amma wallahi bayan ka ta gaskiya wallahi haka ne wallahi malam Allah saka mala yayi Allah kuma san shehu ko na san shi shayi amma abu sai na a wannan hanyar ya kalla bai ma kaje kamar wa'azi a garin su amma ta wannan hanya ta zamani ta kai mishi ya shurara kuma zuciya zuciya ce ko dan ko shi ne akwai wani zuciya zuciya za ta kama ya ga ba haka bane ba wannan abin yana da yawa wanda misalai da yawa zaka zaka kiraye ka sai ba muka gidanmu kaza kaza ne amma gaskiya mun ji kaza kuma mun gane kaza ne hanyoyi ne kenan Allah ka rauna abubuwan kenan kullum ne zaman to mun waka isar da wannan da'awa duk hanyar da ka samu ta kaiwa yi kokarin isar da awa kuran yace wal marunatu fil wasa'il shine ka zaman to kana kwarewa ka samu kwarewa wajen hanyoyin isar da da'awa bi hasaba ma yasmahu bi shar'a amma kaka saka kaka huce ma'ana kaka saka shar'a ka saboda da'awa ka je misali zan yi da'awa ne ka je a wani aikin bid'a da kai tun da su dan kaza dan ne ma ma ayi rawa da ni ayi kaza da ni dan ayi samu shiga cikin su ne shi sa na zama dan hankali ya gano ina ina yi da ni ni ma taran da kuma san abubuwan cewa misali yanzu a da ba sallah in kana yi maka waka same su har kai da kai kana da ba sallah kai limami wanda zo da hujja cewa a hankali za ka gane su kuma ne masalan su ma dauka munawiki dan da yawa matsala a kurta musu ganewa so da yawa idan an san aqidar ka ta sunna wannan daga suna tare da kai sun san sai aqidar ka kuma sun zama da kai idan ka zo kai wani aiki na bid'ar su sun san sai munafici ne kai dan su kai baka bala sun gane sun gane gare ko ka sai maka lamun hauki baka da wannan da wannan baka san su in dai ana ji da tana sai dai su zama daukar munafiki ne kake wannan sai wannan da kaza kaza da wannan wannan muke kaza su kuna da wannan da wannan muke su muke aikin ba san ba da suna ne suna suna ne amma shi waje ce yi wannan abin da yake wai hanya ce wata janyo haka nan su kuma suna suna mai kallon munafiki jabi ne ce wani ma jabi a cikin Allah haka su ce wani bakin su shi ya ga wani da hukuma ce ta tawa ta tare kaka aje ayi da kai wai da abubuwan su kuma suna ma kallon munafiki kai baka ce baka da zanzu to wannan baka kiran su wallahi baka kiran su suna nan cikin suna cikin al'umma suna abun suna nan kana ga mutum ko amma yaje da shi shi da shi ya ga wani zama na wa wa wa sadi ne in ka san ba hada kai in ba a zuwa na isu ba nan ba shi kuma wani dawa zai yi a banza ka kare mutuncin ka ba mutuncin kuma ba ya kai da ba haka nan yace mura'at qadiyat al-awlawiyya wa tartib al-umur hasab ahammiyatiha kuma ka zama to mai kulawa da kullum ka dibi abin da ya muhimmanci ga al'umma ka dibi abin da suka yi bukata akan shi ta ina za ka fara me ya bukata sauran mutanen ta ina wani ka diba aulawiya kullum abin da yake gaba ya kamata a gabatar da shi ka haifo da jera tsarin al'amari ka diba wanda ya muhimmanci kullum ka gabatar da wanda ya muhimmanci akan wani yanzu misali yan uwa mutum zai zama sakar da kasu misali jama'a wani gari sun na su dawa misali ka ce za ka zo ka buɗe musu makaranta koya musu harufin abata ta da zara a i u a ba bubuta ka ce he ka zo tun daga nan ka fara sun iya harfa sun iya baki sun iya karantawa ta ko a ko ahalari ko iziya ko litayi a rukanta musu arwalla babu farzin wudu'i sunan wudu'i yau shi yasa addini amma yau suka banci ka zamana da su a aikace ban sun fahimci me kalmar shahada arwalla ɗauko sahani ko buta ka yi a gabansu ga yadda ake arwalla ko ka yi arwalla a aikace kowa iya kallon ka a gabanka ga yadda ake arwalla ka yi a ga suna kallo wannan kallon suke yi za ka ɗauki darasin arwalla lokaci guda wannan kuma karatu a hankali abin ne da kullum sai a rika yin shi daga baya a ba ta ta ilimi ne ƙarin ilimi ne hanyar sanin ilimi amma ka ce sanin an aiki ne ka zo ka yi sallah in haka sahabbai suke maganar sahabbai ya kasance ya so za a zo cikin taron sahabbai a tare jama'a haddata sahabban wani lokaci sauran tabi yayi sahabi ya tafi da jama'a ku taru ku tsaya za mu sallah idan naka manzon Allah ya sallah ba lokacin sallah ba yayi tsaye cikin jama'a sahabbai sauran tabi yayi yayi raka a guda idan ake komai ta kallo in ya kare sauran naka a gaban su su ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk nake wannan wurin shi ma ya dauka ya iya bani labarin hadisi kaza wani ya ga aure kaza wani sallah kaza sai ka musulma ta san shi ma zama ne wannan wanda ya karɓi dole mutum an mutum ɗari suka da sun zama malamin wannan sallah da zai san maka labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda ya ruku'i ga yanda ya sujada ga yanda ya tayya anan suke ɗaukowa har zama hadisi ruwaya bukhari ko muslim haka ba samu ba addinin haka yazo yawa ko da yawa malamai ne na sunna ba san wani kai wani na hawo wata balaga ba ruwa shi ba ruwa su balaga ba san da san da ma kurin abin da ga musu su rike kurin an ce kaza abin da ga musu kurin su rike wannan kalma su haddace ta kurin su kai ta gaba idan ka tsaya da su me ba san da ilimin hawo sani ba wallahi sani ba ba su na da luga kuma malamai suna nan cikin malamai na addini a duniya nasu su kai bakin nasu kai kurin su su rike sai man zalaka ta rubun mulkin abu zame ko ana zama ga cewa duk da yawa aka samu wanda zai wata kalma ya rike ta ya yi ba wanda ya ji ta asali rikewa ko fa'inta ta ma kun je ku rike da ce duk wanda magana ya rike ta ya isa ta kamar da ji ta kai rike aka ce kun ka haddace ka rike ka kai ta kamar da ka ji ta haka ilimi zo duniya kuma zai zama da kun gaban sa abai tabi'ai su kalli wani sahabi ya annabi ya kaza kuran ya yace kaza kurin su haddace ko su rubuta su ma su kai ma 'yan gaba ko ya rike a kuma wani wasu malaman ba su ma rikewa a ka amma rubutu a musu shaida za su kuma kayan a hannun kayan ko musu shaida malamai ne bugu ma da ce kan amma a littafin za ta rubuta musu rubuwa takardar su mun zamana a wuri kaza sahabi kaza ko tabi kaza ya ce ga yadda manzon Allah ya karanta kaza ko aikata kaza kayan shi a rike sai ce tare jama'a dubunnai ko dubu ya karanta masa ga abin da wani ya wadi a lokaci go za a diga kaza daga nan wani ilimin ya kai shi kuma su suke da makaranta daga nan dole kiyo da wurin shi ma ya da kiyo ilimin tun an san wani da kai mutumin kirki ne daga nan shi ma doka in haka ilimi ta da wasu malumma kowa ba ta kokarin shi kowa da hanyar shi kenan bin hanyoyi na isar da da'awa gwalgwadon abin da kaga yayi muhimmanci ga al'umma yace wa idza kana labudda min qadiyatin far'iyya aw juz'iyya fayanbaghi an ta'ti fi makaniha wa zamaniha wa zarfiha almunasib in zaman tuba makawa ko wata wani hukunci na abun sanin bangaren furu'a nan abu ne wanda yake juz'i ba wanda ba na sanin abu to za a ƙara su a kawo shi kai ka matsala sai ka diba wani lokaci kamata a musu ka a kawo kaza wani lokaci kamata a yi bayanin kaza ka diba zamanin da ya dace ko wurin da ya zama ce ko a wani hali ya kamata an kawo bayanin kaza ya nasa gani wannan cikin hanyoyi na isar da da'awa kenan ya ce tabadul khibarat bain du'at amrun muhim masanyan ƙwarewa tsakanin masu da'awa tattaunawa tsakanin masu aziz kai aikin ka aikin an ga misali a tattauna hanyoyin da ka bi hanya kaza ga abin da kaza ai kaza ga abin da kawa misali wani ana ya karanta wuri ba wuri da dama ba wani dan uwa iya karantar da mata haka sai matar wani cikin wanda yake karantarwa mata masu karantarwa he wata suka bata da mijinta suka rabu da mijinta sai shi malamin sai yake kokarin arman wannan almajira tashi matar wannan ahlasu sai cikin da tijawa na sunna wani ce wani suka nace kuka aime ta me yasa haramun ne ta halaka ne amma a harkar mu'amala kai malamin ta ne idan ka arme ta zai mutum fitina gare ka dan kai malamin ta ne zaka akwai ko ziki ko na abu daga wajenka zaka ta matsala da ababen da haramta shi kuma ne na abu da zai tsarin zamantakewa mu'amala kuma yawa kana balle ya san da malami da amajirai suke mu'amala karshe dai ya ture wannan magana ya almakan shi karshen al'amari kahin shekara makarantar ta watsi ƙasar da mahaifin bai garin gaba garin dole bai garin dole ya bar garin ya samu cika ciki domin kowa duk wani mace abin da wata mai fitina gurin iya kamar shiga haka matan mutane kai maza a taka kai mata kun magana ita waje gaba ɗaya wallahi ƙarshen ta fitina ta mai yawa sai da bar garin wallahi da bar garin gaba ɗaya bar garin abu ne na yi rukuwa ya wace ƙwarewa ce sun san abin da ke kawo wani abu ba haram ba ne ba amma akwai abin da zai biyo baya na mu'amala da ake bar gudu kai kai malami da kaman kana suke mata mutane kana kana alimi wannan abu ne ke na misali ko ka yi kaza kaga abin da ya kawo misali da ka je gari aka samu matsala kai tsaye kaka misali mutum su fara kai wa'azi mu muka biya kudin ganga ganga kuka biya a cikin mu ɗaya na cikin shi ya biya kudin gangar ta kan ganga ba ba ka garin ba me yau kana a biyan kudin ganga da akwai wata hikima mu mun je da mun je wa'azi a cikin yan garin wani tsoho mai imani sai aka aka kawo cikas aka zo ake kiɗi a kote ake kada ganga ake wasa aka tsara wasa a kote wani tsoho mai imani Allah shi kai shi ya mutu haushi ne ba shi kuma ya kuma sai kudu ganda ya kudu maganda ya kai ya bata wasa wannan wani maganda da yan iskan gari da mata da yara shi baka da wannan sai suka sa a zo kenan a hana wa'azi aka zo ake ihu ana jiwon mu ana jiwon mu ana wa mutu da kafa wa'azi da aka wasu wa'azi bijin da motoci za su mana illa su kashe motocin mutane kuma haka ta haya aka ce a rike wuta kurin musu ɗan wasu ka rike hannunsu haka suka tangari masu suka aka yaron ana shi wa aka aka daure da abin zai biyo baya zai illa mace mu gudu kuma gari na guda suka zo mana muna cikin halin ana ana wa'azi a jihimi wa'azin a ji ana jiwa musu kurban gari da duwa ku amma aka yan wa gaskiya alfaka da gaskiya sai akwai yan wa da yawa Allah musu kawai Allah ya shiga su jewa cikin sun mutu jewa cikin sun mutu irin wannan sun mutu a cikin su akwai akwai dan kulani akwai hasan isa cikin su a cikin su muna cikin wannan muna cikin wannan halin kai tsaye muka abu ya kwanta wuta ta kwanta muna kuma zan wasu wajen ba kurin shuru ta an jima kurin wajen an wata shiwa kuma wazi ya ci gaba da wazi amma mun san abin da ake ciki mu je mun tsaya a wannan wuri yan wa an riki can an ci ma kare ya aka yi wa'azi aka ci gaba da wa'azi ba aka aka dauke wani jama'a a cikin yan uwa an ya san ta shi je biya kudin gangar a wa'azi da wa'azi ai wa'azi ko gangar a lokacin an yi gangar a lokacin nan ai ba yi gangar ba yi gangar a lokacin ba yi gangar amma dai ai wa'azi wannan abin da ya sai maka din yake da ruwan yaran ke ku zo ku zo ku zo shikenan kai da su da kan naka ce ya wade kuma a wada wada shikenan har buku buku dawa akwai abu da yawa na yace kenan tabatul khibrat bin du'at amru muhimmin canjin kwarewa tsakanin masu wa'azi wani al'amari mai muhimmancin gaske wal bina ala tajarub man sabaq kuma ka rika kullum ka kwanka an kana da'awa yaya an warku suka yi ka ɗauki ƙwarewarsu abin suka yi na jarrabawa an yi kaza da abin da ya bada kaza da abin da ya bada karka neman labari wajen masu wa'azi na warko yan da'awa na warko ya ce wa da'iyatu la yabda min faran domin duk mai wa'azi ai ba ka gara ba ba ka zo kana zero ba kayan kai an yi wa'azi ke tun da kuwa kayan kai an yi kenan ka nemi labari ƙwarewa ta yan warko magana kenan tun ba kai gara ba shi ne kace addalatu la la bada min farag bi haraba daga daga zero daga ba komi yace walaysa huwa awwal man tasadda li khidmat hadha din dan ba kai bane farkon wanda ya fara tunkarar yin hidima ga wannan addini wala yakunu kuma akhir mutasaddin kuma kuma kuma ba kai bane karshe bane ba ba kai bane ba farko kuma kai bane karshe ba kenan ka dokan yan baya abu kai ma kai dasa kai ma doka wajenka yace wali annahu lam yujad wala yujad manufaq an-nasu wal irshad domin yace ba samu ba a baya kun ba za a samu ba a gaba wanda yake sama da bai bukatar nasiha ko a sashi hanya ko waye ba a yi ba ba za a yi ba kowa kace kana bukatar a maka nasiha kana bukatar a saka hanya hakinan kaka rena yan warko kaka yana abakan da'awa ka rinka ɗaukar ra'ayuka na wasu fahimta ta wasu ƙwarewa ta wasu abokan tahiya ya ce man ya haɗa kira sawa ba kullum ba bin akas ya ce kun ba baiwa a ce kullum kai ne kake ko ba kake baiwa a ce wani kullum daidai ne ba ce kullum kuskure ce kai an samu daidai an samu kuskure kai mutum iya buƙatar a ɗan daidai tashi a mai tsaiti kana buƙatar saiti kenan yace cikin ababai dai na dawabi na da'awa yace ihtiramu ulama al-umma al-ma'rufin bi tamassukuhum bi sunnah wa husnul mutaqad wa akhadha al-ilm anhum wa tawqirihim wa adam at-tatawul alayhim wa laqaf an aradihim wa adam at-tashkik fi niyyatihim wa ilsaq at-tuhum bihim دون التعصب لهم ايضا اذ كل عالم يقدر ويصيب والخطأ مردودا مردود على ثالبه ما بقاء فضله وقدره ما دام مجتهدا yace ihtiram ulama umma ka zamanto kana girmama malaman al'umma ta musulmi kana girmama malamai malaman da al-ma'rufin bi tamassukin bi sunna malaman da an san su malaman sunna suna rike sunna wasu ne mutakaddi suna da kyakkyawar aqida irin su yanzu kana amsar ilimi wa aka ilimi kana amsar ilimi daga wajen malamai sanannu wanda suke rike sunna da kyakkyawar aqida ka rika amsar ilimi a wajen su wa tawqirihim ka rika girmama su wa da ta'awul alaihim da da hana gwada musu tsaurin kai gwada kai ka isa gwada kaza a kansu wal kafu ala radihim kuma ka rika kayar mai mana ka bar namanci mutunci ka ka ba da mutuncin su kaga ne mutum mutuncin su don dan kuskuren ya wakana wa adam tashkiki fi niyatin ai wani da kaza kun ai kaza ke ne wannan kin ga ai kaza ne yake ni kuma haka kace ba dan Allah yake ba misali kai ka shaka an yaka wanda Allah yake ma an malaka ne ba wa da saka tuhuma bin kai ka neman jihawa mai da amalami tuhuma ba dalili kun ha gurin ai ne da wannan ai ne da jihawa musu tuhuma duna ta'assub lahum aidan duk da an yi magana a girmama su a karrama su ka mu tsageranci amma a lokaci guda ce ba a musu kuma ta'assubanci a ce kullun da abin da malam wani shi kun shine daidai kowa yake iya dai kowa yake ba wannan ce gashi kun shine kuma shi daidai ne babu shi kenan duk da ana karrama su amma ba abun su akan kuskure yace domin idh kullu alimin yukhti wa yasir domin dukkan malami yakan iya daidai yakan iya kuskure idan haka ya wakana ga sahabbai ya wakana ga tabi'an baya ina ga a yanzu kaga ce shine ma yahi samun samun kuskuren sahabi annabi iya da rai za a yi wani abu ce wani ba daidai kai ba kuskure kai a tabbatar da kuskurenka ya ce da haka ke nace iz kullu alimin yukhdisu dukkan malami yakan yi daidai yakan yi kuskure yakan yi daidai shi ce wal khata mardudun ala sahibihi shin kuskure duk wanda yayi a maidan kanshi ba karban kuskuren shi amma duk da yayi magana an ki amsarta an ture ta ma baqa fadalihi wa qadarihi iya nan a matsayin shi fadalar shi daraja da Allah bashi tana nan matsayin shi iya nan na malamin babba kuma abun girmamawa wannan kuskuren shi ne aka mai da mishi in dai ijtihadi ne yayi ya kuskure yace ihsanu zanni bil muslimin wa hamala kalamihim ala ahsan mahamilihi wa satr uyubihim ma adam al ghaflati an bayaniha li sahibiha ana nema isan san musulmin kai kyauta ta zato ga musulmi an ba wani abu daban ya bayyana ba kawai kowa kyakkyawan zato wa hamla kalami ma ala asir mu'amili in yi mutum ya magana ko da tana ɗaukar wata ma'ana mara kyau ka ɗauka a mai kyan in mace mace ke ni wasu tar'o'in biyu mu da su da ce aibunan musulmi amma duk da a lokaci guda ce ma adam da ghafalati an bayaniya da sahibiha kuma ka a gafala dan an samu an ga wani abu wanda ya yi mara kyau da ana so min sutura ya kyale shi gaba da yi a ba a gafala da mai bayanin halin da yake ciki a mai nasiha da neman komowa yace idza ghalabat mahasinur rajul lam tuzkar masawi'uhu illa al-masalaha وإذا غلبت مساوئ الرجل لم تذكر محاسنه خشية أن أن يلتبس العمر على على الأعوام يجي إن متم إذا غلبت محاسن الرجل متم قوة سميه يوم daidai shi ta yawa mutumin kwarai ne aikin alkhairi yake waɗi aikin alkhairi yake yi to don ya samu kuskure da za a ce hawa hawa ya taba ya taba kare hawa hawa ya taba kaza ya ka dauko aibin kana hudu in dai alkhairin ya hewa to a bar dauko aibu da yake tashi ana ana yada haka wa idza ghalaba musa'al rujul haka idan mutumin banza ne banna ta yawa mubannaci ne banna tarin jaya to ba a dauko kuma alherin a rinka wadi me yasa tsoron kadda awa su doka na kirki ne kana kallon shi duk da sun saka wa malamin suka cewa lokacin akwai kuskure a ta cikin da'awa sai mutum ya ɗauko misali ayi misali turawa sun yi musulmi kaza kaza suna da kaza an gaji ya bayani sai kuma musulmi sun mutanen banza gur ana ce ya cikin aibu na da'awa ai musulmi kawurai a turai akwai amana turai akwai gaskiya turai akwai taimako gaji ya kaga kenan turawa sai musulmi an ce wannan iya cikin bai dace ba cikin da'awa kamar kana gyara wancan ne to akwai abin da ka hurci rike mai jin ka a yanzu da kake magana magana da kake kana ɗauko magana cewa ma ya musulmi mai jin ka zai ɗaukaka wannan mutumin saboda musulmin kenan ka ce bai cikin da'awa wannan lamarin eh ɗan abu ya zo ina wani kaza ne maka ka ɗauko ayyuka kana yaban su matsala ce dan a lokaci guda kamar kana gyara su ne a wajen wanda kake wa bayani sai ma duk lalacewar an can ba a an samu abu na kwarai dai wani da gama rayuwar musulmi wa wani ka ce wai ya je saudi ya ji ina ne wai bai gaba kyakkyawa a mamala yadda ce wai wai turai amurka ka kariya ce iskanci da ake a turai a filin turai ka ce wai wai wai ka kariya ba saudiya ta allah mutane wai ya je saudi ya ji ina na mata gaba daya wa ma ya sai da je turai wa amurka wai wai rayuwa ta kware kuma kuma ko ya kuma gami ne kariya ce kariya ce wallahi bai yi wakacin rayuwa in rayuwa ta kanon wakacin jin da a faɗan wa an yi dai wani abu ne ko a tele gani ka san abin da ake a titin turawa ka gama ranar nan kana wani abin duk da akwai an abu kaza amma su tonta wai kurin su sun yi kuma sun yi musulmin an gaskiya ba gaskiya bane ba haka bane ba yawa ce an samu da wani abu na kwarewa wajen su tabbas amma lalaci wani kan titi wani an gani maka labarin a duk minti kaza fashi da ake da yaɗe da sata da kisa da wani abu kowa sani su suke da wani kansuwa a auko da mutum ya gama irin kisan da ake yi da satar da ake da yaɗan da ake yi wace wace wace wani wace ake rayuwa tsara wace ake ya ce idan mutum ɓannan shi ta yi yawa to ba a ɗauko aiki ƙwandan kaman ka a sawa wani ya ga mutumin ƙware ne استعمال الألفاظ الشرعية لدقتها وانضباطها وتجنب الألفاظ الجخيلة والمنطوية مثلا الشورى la demokratiya ya ce a rika aiki da lafazi na shari'a saboda dukkakin kalmar shari'a ya yi ma'ana kyakkyawa ba kwanar cikin shi a nisanci lafazi wanda aka shigo mana da shi wanda yake iya ɗaukan kwana sun misali asa shura a ce a demokradiyya ma jin ne shura kasa demokradiyya ma shura ce a murhun shura bai na muda ma'allace ƙulani shi demokradiyya ɗaya ne ka demokuraɗiyya wani kalma ce wani tsari ne sananne da dokoki da kwami wanda yake aƙida ta mutanen yamma suke neman sa ta ta yawo a duniya inda kai kake faman ka kawo musulunci addini da yake su suna fama su kawo demokuraɗiyya a duniya gaba daya za su kashe dukiyarsu da su kashe su ba da raukan yan wasu don wannan abin da kawo a kawo demokuraɗiyya kasashen a gadin da aka yaƙi wuri da yawa kashe sojin su dubullai su ba da kudin su burin su kawo wannan kiyar su a nan ba a ce ba ta'addanci ne ba yawan da ya dai kawo addini musulunci shi nan ta'adda kuma sun kuma kowa da kowa ya da na kowa san dai irin mutanen da aka sha a iraki a duniya kowa sani ba wani yawan tsoro ba mun ne kan mutu aka da mutane dubannan mutane da duki ka kashe amma a yau ka san an ce amma da ta'addanci amma su ɗan iraƙin masu nema su kare suke gudun zai suke waƙi zalimci wannan su ne yan ta'adda kuma korar da haka su masu da haka yan ta'adda su waye ba za a sha maka su kuma sun je kasan mutane kowa su abin da kai gari da shekarar dubu biyu dubu uku sun bai raga raga amma ba mai cewa sun ta'addanci tunda sun wanke kwallo sun wanke sun wanke mutanen kwalluwa wannan ba shi wannan ba shi ta'addanci ne wannan neman me neman kawai demokuraɗiyya ne sojina suka asara dubu da suka asara sojina dubu nawa a iraki kuma bai ce musu komi burin su ya cika sun kawo abin da suke so su rushe ku sun kawo abin da suke so lokaci ya taiko to Allah shaida mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته